صلى الله على سيدنا وشفيعنا القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب القصر والسماء والرحمة والفداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun tsaya wuri mai sosarai a bayanin waƙiyar karbala wanda ya nuna al'amari ya kawo ƙarshe yanzu ba kowa tare da imam in ban da mata da yara sai ɗansa imam zainul abidin wanda yake kwance baya da lafiya wanda shine da ya ji kiransa duk da bayi da duk da halin da yake ciki sai gashi ya fito yana dogara sanda shine ya yi kira da karfi ya zuwa bin kurkurmi na cewa ta mai shi da sauri don kara kara da tsatson annabi sai ta komar da shi ta kwantar da shi sannan imam alaihi salam ya umarci iyalinsa da su su shuru ya musu ban kwana akwai a jikinsa akwai jubba mai daraja nan an ce hazin da kana wani irin saƙi a lokacinsu mai daraja da hazin da kana akwai inda ji ruwayan inda aka ce ya nemi sai kuma akan shi akan akwai rawani ya sauko da jelan jerorin tafi kuma ya sa mayafin manzo Allah sallallahu alaihi wa ya rataye takobinsa sai nemi a kawo masa tufa wanda ba za a yi kwaɗayensa ba ya sanya shi akan a ƙarƙashin tufansa wato ya sa tufa tufan da zai taɓi jikinsa kenan ya zama wanda ba wani wanda zai tunanin ya cire domin kada a tsaraita shi domin za a labar da kashe shi za a yi kuma za a tuɓe shi saboda ka sai nemi tufafi wanda wani ba zai ji sha'awar ya cire su ba ya zama su ya sa a ƙarshe sai aka zo masa da tufafi biyu ana an ce musu tibban wanda ba wanda zai kwaɗayi mayan domin yana daga cikin tufan askanci sai ya ce a wannan tufa ne wanda na waɗanda aka samu fuskanci haka da ne abin da muka fahimta dangane da wannan ƙananan kaya aka kawo masa waɗanda waɗansu mutane wanda aka san su zilla suke sa sai ce ba zai sa wannan sai karɓi waɗansu tufafi tsofaffi ya kuma tsaga tsaga su bayan da gani dai tsumma ne tsohon tufa ne wanda mutum ba zai sha'awun ya sannan kuma ya yaga shi sannan sai ya sa ƙarƙashin tufarsa sannan kuma ya sa aka kawo masa wando shi ma ya tsaga shi sannan ya sa don kada wani ya zo ya ya ji sha'awa cire wannan domin ya sa in ya sa ƙarƙashin tuban da ke jikin taban jikinsa in ya sa mai tsada za su cire ya ce a kawo masa yaronsa mai shan nono ya ba kwana da shi sai zainab ta kawo masa shi yaransa sunansa abdullah uwarsa ana ce mata rubab ya dora shi a cinyarsa ya sumbace shi ya ce budar lihaula yalkau idza kana jaddukal mustafa hassan nisanta ga wayannan mutane in ya zama ka kakanka almustapha shine zai zama abokin husumarsu alhali kishiya ya tsananta ma yaro shi jariri da abdullahi rabbi to sai ya zo da shi ya zuwa ga mutane yana cewa da su idan kun ɗauka ni na yi maku laifi to menene laifin wannan jariri wanda ke shan nono wanda ainihin shi bai sami ruwa ba uwarsa ma ba ta sami ruwa ba ta sha ballantana ya sami nono ba kwa shayar da shi ba sai suka ce a bashi ruwa suka ce an an bashi aiku sai ne shi sai ce in ba za ku ba ni ruwa ba ku karɓi yaron ku je ku bashi ruwa ku dawo da shi to sai suka shiga saɓani a tsakanin su suna cewa to a karɓe shi a bashi ruwa ba ko suna cewa ba za a bashi ba nan ne umar bin sa'ad ya kira harmala wani mayan harbi ya ce ya raba gaddama ana ce musu harmalatu bin kahil al-asad sai ya ɗauko kibiya mai kai uku ya harbe shi da shi ya kashe shi a hannun mahaifinsa hussein alaihissalam ya ɗibi jinin da tafinsa ya harba sana ko ɗigo ɗaya bai sauka ƙasa sai hussein alaihissalam ya ce wani ma da zarafi annahu ba ainihin Allah ta'ala wato abin da ya sauka mini ya yi man sauki sassauka ne saboda na san a idan Allah wato almana Allah na gani Allah yana gani shi ya samu wannan shi ne ma ya mai shi sassauka gare ni tun da Allah yana gani sai ce a yake kuma Allahumma la yakunu ahwana alayka la la akunu ahwana alayka min qusaylina qatisani la yakunu kin wannan jari Allahumma la yakunu ahwana alayka min qusaylina qatisani ilahi in kunta habasta annan nasar faj'alhu lima huwa khairun min wanta kimlana min al-zalimi waj'al ma halla bina fil ajil dhahiratan lana fil ajil اللهم أنت الشاهد على قوم قتلوا أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وسلم wato yana addu'a yana cewa ya Allah wannan jaririn ba ba zai zama ya gaza daraja a wajenka fiye da ɗan maraƙin taguwar salihu kusan uh, ta- taguwar salih da s- da su da- da ƙundaro ya kashe a madada su mutanen salihu suka kashe taguwar uwar ainihin ja- jaririyan ta- ta yi ƙara ko kuma ce zai- jaririyan ta ta yi ƙara ta kai ta komo sai allah ya so uku ƙaranta allah ya je halaka su gaba saboda wannan to suke cewa ba wannan ba zai ba ba- wannan jaririn ba zai zama ya gaza daraja kan dan maraƙi hussein shi ne dan eto dan maraƙi kenan wasa dan maraƙin taguwan salihu ya ubangiji na in ka rike mana nasara to ka kame nasara da barbu ma'ana baka ba mu nasara ba wa to ka sanya shi ya zuwa ga abin da ya fi alkhairi ka- ka ɗauka mana fansa daga azalmai ka sanya abin da ya sauka mana a- a magaggau- a magaggauci guzuri gare mu a majinkirci allah kai shaida ne kan mutanen nan da suka kashe wanda ya fi kowa kama da manzanka muhammad sallallahu alaihi wasallam. to sai imam alaihi salam ya ji murya na cewa da abu ya hussein fa inna lahu murda'an fil janna alaihi ya hussein yana da mai renansa a aljanna ya dawo da shi zai ma- ya- abin nan haiman akila zainab bai koma da yaron ya zuwa mahaifiyarsa domin ita uwa ba za ta iya ɗaukan ganin jaririn an dawo da shi a wannan- a wannan hali ba alal da kibiya mai da kibiyan a cikinsa aƙila zainab ta fita ta dubi jaririn daga gashi an kashe shi ainihin kibiya ya shiga masa daga wani sashi ya fita ta wani sashi kuma kibiyar na na jikinsa sosai jini na zuba daga kirjinsa sannan imam alayhi salam ya sauka daga dokinsa ya tona yashi da bakin takobinsa ya bizne jaririn da jin- jin- jininsa na zuba ya masa sallah amma a wani ruwa ana cewa yana ya sa ya hada shi tare da sauran wanda aka kashe na wanda aka kashe na iyalan gidansa ko da ke ruwa ne amma wanda ya fi karfi shine an gan shi ya tona ya to- ya tona rami don sun hango don haka ne ma da suka zo suna cire kawuka suka yi ta neman shi na jaririn ba su gani ba wasu na cewa ai tun da sun kona haimomin suna cewa a wajajen nan mun ga wajen kusa da haimansa ne ya ya tona rami ya business sai su tona nan su tona nan suna neman ko za su ga ka to kuma an ce ainihin in imam ajalar kwarajahu ya bayyana zai fito da jariri jini na zuba hussein alaihi salam ya- ya fuskanci mutane da takobinsa a zari ya riga yanke kauna ga rayuwa ba ba ba batun ba batun a ji a dawo ba an tafi ke ya kira mutanen zuwa mubaraza bai gushe ba yana kashe duk wanda ya mubaraza da shi har sai da ya kashe mutane da yawa wanda ya fito ya kashe wanda ya fito kai har ma ya kai kora mai manaɗinsu yana kirari yana cewa almautu a wulamin rukubin ari wal'aru a wulamin da nari mutuwa ta fi ha- ta fi kunyata da yake waƙe ya jera wa kalmomin yadda suka dace da larabci daidai a wulamin rukubil ari ar shine kunyata to kuma wato gara mutuwa da kunyata kuma gara kunyata da shiga wuta kunyatar duniya ke da, da, da, da, da kunyata a duniya gara mutuwa da kuma shiga wuta gara kunyata to duka, duka imam- imam bai ɗauki ko ɗaya ba bai ɗauki eh, ya fita kunyatan duniya ya kuma tsira daga lahira don anan in ma sun ɗauka an kashe shi ja- kashe ya- ya- a bisa jaruntaka ne ba bisa ya- ya zuba masa a guje da suka kamo shi ba. a fagen fama ne da ya tsaya a gaban su ya fuskanci su kuma ya kai kora ta mai- maisara bayan maimana yana cewa anar hussein bin ali albaitu alaitu kai al'anar hussein bin ali alaitu allah unsana ahami iyalati abi amdi ala dinin nabi wani mai ruwa abdullahi bin ammar bin yaguf yake cewa banga wanda ainihin wanda aka kashe ɗansa da iyalan gidansa da sabansa da duk jama'ansa amma yake da jaruntaka kamar yadda kamar yadda kamar yadda yi wato kun ga eh, kashe sabansa da iyalan gidansa za a sa tsammanin zai karaya ya zama ba kuma ba zai iya komi amma duk da haka nan yake wannan yaki tare da kuma kishi da rauni rauni ba bisa rauni ya zama mutane darewa suke a gabansa in ya kai in ya kai kuwa ba wani wanda ya tsaya da ke yana yaƙi da shi in yi nufi mutane sai su rika dare sai umar bin sa'ad ya ya kururuwa da ƙarfi yana cewa ku ba ku- ba ku san wannan ba wanda ba ku san wani zaki kuke faɗa da shi ba ne wannan shi ne ɗan makashin larabawa yana nufin amirin mu'minin wai makashin qattadul arab ibn qattadul arab ku dirama shi ne ta kowane sa- sashi in kuwa kyale shi kuna yana dirama kuna kuna fuskantar shi zai- zai gama ku yi- ku yi dirama shi gaba ɗaya ne to sai suka yi masa ruwan kibo kibiya dubu hudu kuma ma- mazaje suka shiga tsakaninsa da haimansa wato sun- sun kewaye shi da can na fuskantar su haimansa na baya saboda haka da su su ma- ma- a, iyalansa mata na iya hangowa za su iya hango shi a fagen fama amma yanzu maza ɗin sun shigo sun shiga tsakaninsu shigo sun kewaye shi sai ya ce musu da ƙarfi ya shi a ta'ala abi su biya in lam yakun lakum dinu wa kuntum la takhafuna al-ma'ad wa kunu ahraran fi dunyakum warju'u ila ihsabikum in kuntum ruban kama taz'umu ya ku shi'a na ali abi sufiyan shi'a don gudu wannan kalmar shi'a din yanzu an keɓance shi da wasu mutane har ma suna amfani da kalmar a matsayin kamar suna kyama mace kalmar ce alhali abin da take nufi kawai magoya baya sun ce ai shi'a sun ce kawai sai kai sun faɗi wani mayagun magana ba alhali kowa ma shi'a ne kowa shi'a ne shi'an wane ka ganin ya ce musu ya shi'ata ali abi sufiya ya ko shi'an ali abi sufiya da shi'atu ali abi sufiya da shi'atu ali baitin nabi ne ake faɗa ana faɗa ne tsakanin shi'a guda biyu shi'atu ahlul baiti da shi'atu ala abi sufiya ya ce in ba ku da addini kuma ba ku a tsoron makoma lahira ke to ku zama yantattu a duniyan kuma wato ba ku da addini ku zama kun yantu a duniyan kana da yanci tun da ba ranka da wani addini ba kana tunanin lahira ba ne to don me za ka je kana bautan wani yana kaɗa ka kana kana mutuwa saboda shi kai zaman ka ka huta mana ku koma ya zuwa yadda kuke da larabawa kamar yadda kuke cewa da mun ba larabin daji a da shi yana zaman kansa ne ko independent ba wani mai iko a kansa kuma dai hakanan yake kawai yantacce to yanzu an zo an jawo shi ana za a kafa daula da shi an tura shi yana kisan kai to in dai ma bai san addini ba akalla ya koma yadda zaman shi ta rayuwarsa ta da ya fiye masa ya je dajinsa ya zaman sa kawai yana farauta yana yana yana waƙe ya dawo yana huci yana fito ya hau farautarsa ya gasa ya ci ya zauna lafiya cin ba ku da addini ku koma irin zaman ku na da amma yanzu sun zo suna biyayya ga wani sun ce addini amma su sun ce wannan addini ne biyayya ga wannan mutumin sun dauka shi ne addini sannan ya ce kafin sai shimr ya kira shi ya ce me kake cewa ne ya dan fatima ana nuna shi irin irin bushewar zuciya ai an ce mashi wai dan fatima dan fatima mai kake cewa ne sai ya ce abin da nake ce muku shine ni ne nake ya kawo su mata ba su yi muku laifin ba su yi muku laifin ba saboda haka ku kiyayi keta alfarman iyali na mata matukan ina da rai ya ce iksuduni linafsi waturku harami ƙarhan hini wa ƙarla lawa'iku fuskance ni ne ku kyale iyali sai shi da ke laka zarik an maka wannan wato kai da mai yaka ba ruwan mu da matan amma shi la'anan ne bai haka nan din ba suna kashe husaini ya je ce ya je cinna wuta dama ya je ya nemi cinna wuta a haima din har da aka yi masa magana ce su kai za ka lokacin da mata abin wuta sai ya ji kunya ko amma daga baya ya cin da mutane su suka fuskanci shi ya ke tsani kuma kishiye ma imam tsanani sai ya kai kora ta fuskacin furat akan amur bin al-hajjaj wanda shine umar bin sa'ad ya bashi alhakin hana furat da mayaka su da su tabbatar da su zai yana da yana da mutum dubu hudu wanda suka tsara furat kar a je gare shi an da ka imam ya ya yaye su wato ya shiga ya shiga cikin dandazon su da takobi yana tsara suna suna yana kaɗewa suna darewa har ya je fada kurat din yana kan doki to sai dokin ya riga shi shiga ruwa tun da yana kan dokin sai ya nemi ya sa bakinsa shi ma ya sha tun da shi ma dokin ba yana fama da kishi sai hussein ya ce na san kana jin kishi amma ni ma ina jin kishi kar ka sha sai na sha sai dokin ya daga kansa kamar ya fahimci magana ya ma fahimta din ne shi ma sai dokin bai sha ba yayin da hussein alaihissalam ya sa hannunsa domin ya sha ruwan ya ɗebo sai wani mutum ya kira shi ya ce kana jin daɗi da ruwa alhali ga ce an keta alfarman iyalin sai imam ya watsar da ruwa bai sha ba ya nufi haima ne wannan kuma shi wanda ya faɗa haka nan ya faɗa ne don ya hana shi shan ruwa amma ba haka ba ko da ya dawo haiman sai ya samu ba haka ba ne ba sun dara muhimmin kamar yadda wani wannan ya faɗa haka nan ne don domin ya hana shi shan ruwa ɗin sannan tun da ya dawo haima ya samu lafiya ya yi bankwana da iyalinsa bankwana na biyu wadda mace mai su bankwana ya tafi da nufin ba dawo sai gashi ya dawo to sai ya sake bankwana da su ya kuma umarce su da su daure su daure ya ce ainihin ista'in dolil bara ku shirya ma bala'i to abin da zai biyo baya za wa'ala mu'anna Allah ta'ala hamikum muhafizu kusan Allah ta'ala shine mai kiyaye ku shine mai kare ku wasu jikun min sharar ada Allah zai tsamar da ku daga sharrin bakiya wai ji ala an tafi amurkum ila khairi ta rashin al'amarin ku ya zo a alkhairi wai azabu aduwakum bi anwa'in azab ya azabta makiyanku da nau'o'in azab wa audukum an hadhihi albaliyati bi anwa'in abi wal karama e muku musaya da wannan bala'i da nau'o'in ni'ima da karama fala ta shukku wala ta kolo bi arsanatikum ma yankusu min qadarku kar ku shakka kuma kar ku faɗi kalmomi da bakin ku wanda zai tauye darajar ku kama bakin ku duk halin da za ku kai magana irin na halin girma irin da ya dace a matsayin sannan hussein alaihissalam ya ya juya ya dubi yarsa su kayina ya ga ta koma waje guda tana kuka ya tsaya a kanta yana lallashinta yana ce mutu ta daure a wannan halin da yake tare da iyalinsa yana lallashinsu yana masu wa'azi yana ce masu su daddaure yana gamsa sai umar bin sa'ad ya ce kai can kudura masa tun a yayin yanzu da hankalinsa ya koma yana magana da iyalinsu tun bai zo da shirin kuma zai yaƙi mu wato a lokacin da hankalinsa yake ga wa'annan yana magana da su to a dira masa tun a lokacin sai kai can ku kudura masa tun a wannan hali in yanzu dai ransa ya koma kan iyalinsa yana masu ban kwana in ya in kuka bari har ya gama ya hada wallahi so wallahi in kuka bari ya gama to mai mana'inku da mai ku sai ya girgiza su to runduninku na hagu da daman nan ya zo zai kaɗa ku dama can ya kai kora mai mana ya kai mai sara ya ma nufi furat da amur bin hajjaji da mutum dubu uku ya yi su ya je ga ruwa kuma ya dawo shi kadai to yanzu in yanzu in ya gama gaban kwana din in ya zo to ai kuma me zai faru sai to tun yanzu yana hankalinsa yana wani wuri ko dara masa sai ko suka zabo suka shiga harbin shi da kibon har sai da kibiyon suka zagaye haima din har ma wa'insu kibo suka tsaga ainihin labulan shi haima din don da shi haima ana yi ne da wa'insu kyallaye wani lokacin haya da haddar to sai da suka dira a kai kai har da ma wasu haimomin ma sun tsaga hijabobin ba'adin mata sai suka shiga kuka suka shiga kuruwa suka koma cin haima suna kallon guzai mai zai yi sai zaburo da musu kamar zaki da ya fusata baya haɗuwa da wani face ya kashe shi da takobinsa alhali kuma kibo na ta shiga masa ta kowane nahiya shi kuma yana yana tsare kiban da kirjinsa ya dawo markazinsa yana yawai ta faɗin la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil a wannan lokacin sai ya ce musu su taimaka mashi da ruwa sai shimur ya ce za ta zo ƙaho hatta tare da na ba za ka ɗanɗana shi ba za ka ɗanɗana ruwa ba har sai ka shi ka wuta wani mutum ya kira shi ya ce ya hussein ba ka ganin furat kamar cikunan macizai ta yi da yake cikin macizai shaƙege suna masar da shi a larabci cewa ainihin abu ya gashi ya cika dam kamar kamar cikin maciji ya haɗe ya kan ya kan kumbura haka wato maganin ga ga furat nan shaƙe da ruwa ya ce ba za ka sha shi ba har sai ka mutu da kishi to sai hussein alai salam ya ce allah ka kashe shi da kishi shi wannan mai ce masa ba za ka sha ba har sai ka mutu da kishi sai hussein ya addu'a kansa ya ce allah ka kashe shi da kishi Allahumma mitu arsh sai zama kwaye a wannan halin da wannan mutumin ya shiga ke ya mutu yana fama da kishi ne in an zo masa da ruwa ya sha sai a mayo shi sai ya sake shi a bashi ruwa in ya sha sai ya fito ta bakinsa baya wuce makogoro baya wuce makogoro inda kishi mutum yana ji ba a baki ne kawai bakin sai kan bushe amma makogoro ya fi bukatar ya cika da kuma ciki to sai zama in ya kurkurwa sai ya rika fitowa yana yana zuƙa yana fita shi kuma yana cewa ruwa ruwa ruwa haka da haka ya sai wani ana ce mashi abul hatuf al-jafi sai ya harbi imam da kibiya a goshinsa to sai imam ya finciko kibiya sai jini ya shiga kwararo sai ce allahumma innaka tara ma'ana fihi min ibadika haula ya kusat allahumma asihim adad wa qtulhum badad wa la tadhar ala wajhi al-ardi minhum ahada wa la taqtulhum abada Allah kana ganin abin da nake ci daga waɗannan mutane masu sako Allah ka iyakance adadinsu ka kashe su burjik ko fito kuma kar ka bar ɗaya ɗayansu a doron ƙasa kuma kar ka ba kar ka ba kar ka gafarta masu har kar ka bar ko ɗayansu a doron ƙasa dama ba wanda ɗayansu da zai banzu a doron ƙasa ma'ana ba da jimawa ba domin aka ce wala ta zar ala waje na arni min ahada dama ai da ce ai dama kowa zai mutu ƙarshe amma an zai yana nufin da gaggawa da gaggawa kenan kar wani su ya wanzu sannan ya faɗi da ƙarfi suna eji ya ce ya umarta su bi isa ma kharabtum muhammadan fi itrati amma innakum la taqtuluna rajulan ba'di fatahabuna qatli bal yakunu alaykum dhalika inda qatlukum iya wa ayyamullahi inni la arju an yukurmani Allah bi shahada ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون duk da haka imam a wannan hali yana ta masu ya ce ya ku miyagun al'umma al'umman al'ummatu su mummunan al'umma tirma abinda ko ka hadifce ko ka hadifta ma muhammad a cikin zuri'arsa amma ba za ku ji tsoron kashe wani ba ba in kuka kashe ni ba za ku ji tsoron kashe wani bayana ba kashe wani zai zama sassauƙan abu eh mana tun da yake a lokacin a doron ƙasa babu kamar to wa kuma ne za su yi tunanin wannan bai kamata a kashe shi saboda girman matsayinsa zai zama ku sassauƙa ku kashe kowa kuma na rantse da allah ina ƙaunar allah ta'ala yau ya girmama ni da shahada sannan kuma ya ɗauka mana fansa daga wajen ku ta inda ba ku tsammani sai ibn numair ya ce da shi wa bi ma za yan taƙi malaka ya bana fatima da mai kuma zai da me zai ɗauka maka fansa kai ɗan fatima da me allah zai ɗauka maka fansa wato kila yana ganin a yanzu ba su da wani ƙarfi zai turo runduna ne na rundunan take kai ne ga shi ka rage an gama da kai to da kaina ne kuma allah ta yana allah zai iya ɗauka maka fansa da mene zai ɗauka maka fansa to sai ce masa ya riƙi ba a sakon bainaku wai suku da ma'aku sun mai subbu alaikum al'azaba sabba yadda yadda Allah zai ɗauka man fansa ne zai sa tsananin ku a tsakanin abu za ku zai sa ku zo ku yi faɗa da juna ku kashe juna ku sheƙar da jini nan ku kuma Allah ya zubo muku azaba yayin da imam alaihissalam ya raunana ga yaƙi ya yi yaƙin ya yi yaƙin hayi ta kai ma ya yi jiki ya rauni sai ya ɗan dakata don ya ɗan huta sai wani ana ce mashi hujjar ya harbe shi da kibiya a goshinsa bayan wani wanda ake ce masa abul hatu aljafi ya yi harbe shi da kibiya to yanzu kuma wani washi mai suna hujjar shi ya yi jini ya sake kwarara a fu- a- ya kwarara a fuskarsa sai ya daga tufarsa don ya share jini daga idonsa sai ya sake harbinsa da wani kibiya din mai kai uku sai ya sami zuciyarsa to a nan imam ba zai ba zai wuce ci gaba da tsayuwa a kan doki sai ya faɗo shine a saukan shi yake cewa bismillah wa billah wa ala millati rasulillah ya daga kansa zuwa sama ya ce ilahi innaka ta'lamu annakum yaqtuluna rajulan laysa ala wajhi al-ard ibn binti nabiyyin kare ilahi ka sani cewa suna kashe mutumin da ba a doron ƙasa babu wani ɗan 'yar annabi in banda ne sannan ya sake ya- ya- ya- ya fidda ah, kibiyar da ke ya fidda kibiyar ta ta ƙeyarsa shi kuma ainihin jini ya shiga kwararwa kamar indoro ya sa- ya sanya hannu a kar- a birbishin rauni ɗin har jini ya- ya taru ya sake harba shi sama ya ce hawan alayya ma na zarbi annahu bi ainihin shi ma wannan jinin ba ko ɗaya ɗigo ɗaya da ya faɗo ƙasa wannan in aka lura sau ta sau sau wajen ka- kashi nawa kenan imam yana harba jini sama ya harba jinin ali akbar ya harba jinin abdullahi radi ya harba nasu jinin hatta shi yana harba shi sama ba ko ɗigo da ke saukowa ƙasa in yi harba sai ji- sai- sai a ga kawai ba a ganin jinin ba a ganin shawo sannan ya sake mai da hannunsa in- ya- jini ya sake taruwa ya cika tafinsa sai ya shafa kansa da fuskansa da da- da gemunsa da wannan jini ya ce haka nan da kasance har in riski allah wato ina cakuɗa da jini da kuma kaka na manzo allah sallallahu alaihi wa sallam. ni kuma ina cewa ya- ya jaddi ka- katali ne fulanin wa fulanin ina cewa ya kaka na da wani da wani ne suka kashe ni. to jini dai ya shiga kwarara sai ya zauna a ƙasa To s- ya- ya zauna ya gurfana ƙasa a lokacin sai wani mutum ana ce masa malik bin nasar sai ya je ya zage shi ya sare shi da takobi a kan akwai bornos sai bornos ne ya shiga da ko kwayar da ko nan ma- ma- ma- akan sa ko alkyabba ko wani abu yana da kokwa kokwa ake ce ma bornos an san kokwa waɗansu riguna suna da hoto irin wannan to da akwai bornos sai bornos din ya ci- ya cika- ya cika da jini shine kokwa din ma sai hussein ya ce da wannan mai sanin shi a kaɗin la akalta bi yaminika wala sharibta wa sharaka Allahu ma zalimi ya ce ba za ka taɓa ci da damanka ba ko ka sha kuma Allah ya tashe ka tare da azalimi sannan sai ya cire borno su ya kada ya naɗa rawani a kan hula akwai wani mai suna hani bin subayt al-hadrami ya ce ina tsaye mu goma yayin da aka kada kusai ya ce a lokacin sai wani yaro ƙarami daga cikin 'ya'yan hussein ya zabo ƙaramin yaro ƙwarai wanda yake bai isa a ce ya je fagen fama ba ɗan ƙasa da shekara goma ya zaburo ya zo wajen babansa ya ɗauko sanda irin wanda ake tokare haima da shi ya zo a guje sai wani ya zo a sukwane a kan dokinsa da ya zo daidai wajen yaron ya sare shi da tuko shi wannan yaron sunansa na ce daga iyalan hussein ba yaron sunansa muhammad bin abi sa'id bin aqil bin abi talib muhammad bin abi sa'id shi abu sa'id din dan aqil ne wato abu sa'id dan dan uwan muslim kenan muslim bin aqil uwarsa tana kallon sa a gigice sai lokacin da yaron kawai yana hango halin da aka yi da imam hussein yana zaune a kan yashi sai ya zuba abuja kawai sai aka tsince shi a jirgin shi a wannan hali kuma har wala yau da aka rutsa da shi yana zaune a ƙasa ɗin shi wani yaron shi kuma mai suna abdullahi banda wancan yaron mai suna muhammad bin abi sa'id bin hakim to da wani yaron kuma mai suna abdullahi bin hassan asibt shi abdullahi dan hassan shi kuma lokacin shekaransa goma sha ɗaya shi ma sai zaɓi da ya je wajen aminsa alhali mutane sun kewaye shi zainab ta nemi ta riƙe shi amma sai kuɓuce mata ya je wajen aminsa sai ga hurbin ka'ab ya zo da takobi zai sare hussein sai yaron ya faɗi da ƙarfi ya ce yabnar habitha atabdirbu ammi ya ce kai ɗan khabitha to khabitha mugunyar wace mummunan aiki kai ne za ka wato kai ne za ka sari amina wakilin shi wa shi wannan mai suna hurbin ka'ab ɗaliban su duk zaka an shafa duk da yawan su sai ka ga duk ƴaƴan habifai ɗin ne amin bincika suka ga dayawan haka sai ya ji haushi sai ya tsari yaro yin hukuka bai aba aikar sadi ka biɗi ladan wannan wajen allah alkhairi in sha allah allah zai riskar da kai da iyayenka na gargaɗi sannan imam ya ɗaga hannuwansa sama yana mai cewa allahumma in matta'atahum ila hin fafarriqhum tafriqa waje alhum tsara'ika idada wala turdil wala tu'anhum abada fa innahum da auna da yansuruna thumma adawna al- thumma adaw alaina yuqatiluna yace ya rabbi in ka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci ka rayar da su zuwa wani lokaci to ka rarraba su rarraba kuma ka sa su su zama da ra'ayi gina na ƙungiyoyi daban-daban ba- ba su taɓa samun haɗin haɗuwan kai ba ke kuma kar ka s- yarje masu shugabanni har abada wato kar a samu wani wani shugaban da su taɓa yarje su su ji sun nasu domin su suka kira mu domin su taimake mu sannan suka juya kanmu suna yakan mu to shi a garo har zuwa wani lokacin yaron nan da aka sara yana yana yana cinyan Hussein yana nan da ransa sai dai an sare shi sai harmala bin kai mai harbin jariri sai sai sai ya harbe shi da kibiya yana cinyan yaronsa yana cinyan aminsa tunan suka kyara hussaini gashi nan shi kadai na dan wani lokaci inda sun so da za su kashe shi sai dai kowace kabila tana baya-baya tana ƙin ta gabata wato ba wata ƙabilar da take so a ce ita ce ta kashe Hussein kisan ƙarshe don lalle sun riga sun kashe shi ai yanzu wane ne zai je ya na ƙarshe ɗin kowane sai yana ja yana ja baya sai shi mu ya ce me yasa kuke suka kuka tsaya ne me kuke jira da mutumin ne alhali kuma ma eh, kibau da masu duk sun ci ƙarfinsa ku dira kansa mana me kuke jira ne to sannan wasu suka sami ƙarfin hali suka shiga aika-aika sai zar abin shuraik ya sare shi a a- a hagu ibn numair ya jefe shi a makogoro wani kuma ya sare shi a kafada sannan bin anas ya soke shi a haƙarƙari sannan kuma a ainihin ƙashin awazansa sannan kuma ya harbe shi da kibiya a ƙirjinsa sannan wani mai suna salih bin wahab ya- ya soke shi a a gefe sannan hilal bin nafi yake cewa ina tsaye kusa da husaini yana wannan hali wallahi ban taɓa ganin wani wanda ake kashewa yana cakuɗa da juninsa wanda ya fi shi kyan fuska da hasken fuska ba ya ce shi- ka- eh, kyan fuskansa da haj- hasken fuskansa har ya mantar da ni kashe shi duk da yana cikin masu makasa a wannan lokacin sai ce ruwa yana bukatar ruwa suka ƙi zuba shi wani mutum ya ce da shi ba za ka sha ruwa ba har sai ka s- ka shiga hamiya ka shi- ka- ka- ka sha daga hamim ɗinta hamiya ya ce a- hamiya gidan wuta ne daga nan gidan wata mai yace sai ka shiga hamiya ka shi ka sha ruwan hamiya da hamiya wato tafasasshen ruwa ke sai ce ni ne zan shiga hamiya zan je gire ga kakana ne manzan Allah in kasance tare da shi in zauna tare da shi a gidansa fi maƙaɗe sirrin inda maliki muku kuma in kai masa kukan abin da kuka yi mini sai duk suka fusata kamar ba Allah bai sa rahama a zuciyar ko ɗaya daga cikinsu yayin da wannan hali tsananta masa ya daga hannun zuwa sama ya ce Allahumma wannan shi ne addu'an imam kusan ƙarshen اللهم أنت متعالي المكان عظيم الجبروت شديد المحال غني عن الخلائق عريض الكبرياء قادر على ما تشاء قريب الرحمة صادق الوعد سابق النعمة حسن البلاء قريب إذا دعيت محيط بما خلقت قابل التوبة لمن تاب إليه قادر على ما أرادت تدرك ما طلبت شكور إذا شكرت ذكور إذا ذكرت أدعوك محتاجا أرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا اللهم احكم بيننا وبين قومنا فإنهم قد غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن إفرتون بك وولدوا حبيبك محمد الذي استفيته بالرسالة وأتمنته على الوحي فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين صبرا على قضائك يا رب لا إله سواك يا غياث المستغيثين ما لي رب سواك ولا معبود غيرك صبرا على حكمك حكمك يا غياث من لا غياث له يا دائما لا نفاد له يا محيي الموتى يا قائما على كل نفس بما كسبت واحكم بيني وبينهم وانت خير الحاكمين sai dokinsa ya shiga kewaya shaka yana ya sa kansa hancinsa a wajen cikin jininsa ya ɗibi jinin sai ibn sa'ad ya ce me kuke jira da wannan dokin ne ba ku san yana daga cikin dawakan manzan Allah ba sai suka kewaye dokin suna yi masu wa shi ma su yaƙe shi ke sai ya shiga harbin su da ƙafa sai har sai da ya kashe mutum arba'in da dawakai goma a cikinsu sannan ibn sa'ad ce ku kyale shi muga mai zai da dokin ya ga yanzu ba suna fada da shi bane sai ya dawo wajen Hussein ya tura hancinsa a cikin jininsa yana shaka yana yana haniniya da sauti mai karfi imam bakir arwaito yana cewa abinda abinda dokin yake cewa a haniniyansa shine azzalimatu zalimatu azzalimatu zalima min ummatin qadrat ibn nabiha abinda yake cewa zalunci zalunci daga al'ummar da ta kashe dan yar annabi sannan ya nufi haima yana yana wannan haniniya sai ga doki ya dawo ba mahai wajen iyali sai annan ne da ganin isowansa umu kulsum ta faɗi da ƙarfi tana kiran zainab al'aƙila tana cewa wa muhammada wa abata wa aliya wa ja'fara wa hamzata هذا حسين بالعراء صريح بكربلاء sannan ta kira ta ce laitar sama'u adbaqat ala al-ard wa laitar jibalu tadakdakat ala sahab sannan sai ta nufi wajen husaini alhali umar bin sa'ad da waɗansu jama'a na sabansa sun yi kusa da shi husaini yana da sauran numfashi ta faɗi da ƙarfi ta ce ai umar tana magana umar bin sa'ad yanzu za a kashe abu abdullah kana gani sai ya kawo da fuska ya kallon ta amma yana hawaye mugun bawa ko hawayen mai yake ban sani wani lokaci yana hawaye ta ce wai hakum amma fikun musulun kai can ku ba musulmi a cikinku ba wanda ya ansa mata amma in ma da wani amsuwan da umar bin sa'ad ya mata sai ya ce sai ya yi ma mutanensa kowa yana cewa ku sauka mana ku hutar da shi sai ya ce mu la'anatullahi alai sai ya gabata sai ya zungure shi da kafa sai ya zauna a kirjinsa sai ya kama gemunsa sai ya shiga saransa ya sara-sara har sara goma sha biyu sannan sai ya cire kansa wa imama wa sayida وذبيها وعطشانا وحسينا وصلى الله على محمد وآل الطاهرين